وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم. وأدلة الحكمة والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan wani gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna ashirin ga watan biyar hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas a girgigar turawa kuma muna biyar shida ko shida ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma sha takwas Allah madaukakin sarki ya sake haɗa mu cikin wannan masallaci don ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na Imam Bukhari idan ba a manta ba kuma wancan satin muna karatu ne a cikin babu ismi qati'ir rahimi babin da yake jawabi akan zunubin wanda ya yanke zumunta kuma mun karanta hadisin Abu Huraira wanda yake gaya mana cewa zumunta za ta tsaya a gaban ubangijinta ta ba da labarin an zalunce ta an yanke ta ta yi ta lissafa abubuwan da aka yi mata har sai Allah ya amsa mata ya ce mata alaka bayna an aqta man qata'aki wa aqila man wasalaki za ki amince wanda ya kare ki in kare ki wanda ya sada ki in sada ki da ita ya kuma ba mu labarin ƙarshen abin da zai faru a cikin alamomin alkiyama shine shugabanci na ƙananan yara da wawayen mutane babbar alamar sa inda abu hurairu yake za a yanke zumunta ake biyayya ga mutane masu rudarwa ake kuma saba wa mutane masu kokarin dora mutane akan tafarki yau za mu tashi karatu ne inda Imam Bukhari ke cewa babu uqubati qati'ir rahim fi dunya babin da yake bayani akan uqubar mai yanke zumunta tun a nan duniya mai yanke zumunta a duniya wata uquba za a mashi yace haddathana adamu qala haddathana shu'batu قال حدثنا عيينة ابن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث ناجب بنانا بعد الأباري عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي daga Abu Bakrata ko Abi Bakrata yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min zambin ba wani zunubi ahara an yu'ajjila Allah لصاحبه العقوبة في الدنيا da ya fi cancanta ya fi dacewa Allah ya gaggauta wa mai shi akuba a duniya ma'ama yadda firu lahu fil akhira tare da abin da zai tattala mai a lahira min qati'atir rahimi sama da yanke zumunta mana duk ba wani zunubi da za a aikata a duniya wanda ya fi cancanta amma ukuba tun a gidan duniya plus abinda Allah zai ajiye ma in kaje lahira a baka sama da me yanke zumunta wannan shi ne zunubi na farko da ya fi cancanta da ukuba tun a duniya wal baghi da kuma keta alfarmar mutane al baghi shine ta'addi ala nas yiwa mutane ta'addanci ta'addanci zai zama towa a jiki ko jini kenan ko ko ya zama to ta'addanci a dukiya ko ya zama to ta'addanci a mutunci wanda ke cin mutuncin mutane ke musu karna a cikin dukiya ke musu karna a cikin jini waɗannan su ne wanda Allah ke gaggauta musu uquba tun a nan duniya kafin ko mu je lafiya wannan su ne mutane biyu da suka fi komai girman zunubi ko suka fi karɓar sakamakon uquba tun a duniya me yanke zumunta Allah na nuna mashi ishara tun a nan duniya mai cin mutuncin mutane ta hanyar fata masu suna dan karamar rigima za ka yi ta'awala na keta mai mutunci a gaban ƴaƴanka a gaban ƙananan yara ya zo ma ta uwa ta uba ya ma kata kata wani kaga yana kuka to irin wannan cin alfarmar da ake ta mutane cin mutuncin mutane Allah na gaggauta rama wa mutuntun a duniya sai ga wani ya kare yayin sa ya kome ga ma ƙananan yara sun zo suna wasan kura da shi alƙawari ne na Allah madaukakin sarki inda za ka ci alfarmar mutane da su mutuncinsu ko kai musu ɓarnar jini yasa za ka saka da yawa daga cikin 'yan daba su da kansu suke kura ta su kure za su wulaƙanta mutane su musu ta'addanci su yi komai amma a gare ka da kuma su a karan kansu za su wa junansu da kansu da kansu barna kuma su yi mutuwar wawaye ko su yi mutuwar banzai wani alƙawari ne na Allah tun a duniya sai Allah nuna ishara haka mai lalata cin dukiyar mutane mai musu barna a cikin dukiya wasu tun daga duniya Allah ke nuna musu ishara ka ƙari fatar kuɗin gwamnati ka ƙari barna a gwamnati ka ƙari danne haƙƙin jama'a ka ƙari komai in Allah ya ga dama da talaucin za ka mutu tare da cewa kuma ukubar abin da kai tana nan tana jiranta a lahira wani alƙawari ne na Allah za ka mai yanke zumunta yiwa mutane ta'addanci yana da ukuba mai gaggawa a duniya tare da abin da Allah ya ajiye mashi a gidan lahira Allah ya sa ba masu ci babu na gaba sai babu laysal wafilu bil mukafi babin da yake cewa laysal wafilu ba mai sada zumunta bane al mukafi mai ramuwa mai adashen zumunta ba mai zumunta ba ne bahaushe yana da wata karin magana ko wanda yake zuwa gurin ka kaje gurin shi wanda yake yi da kai kai da shi ko to wanda yi da wanda yake yi da kai ba zumunta ba ce eh wasu sabuwa ke nan ko حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفكر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفعه الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها شيوانا حديث an karɓo daga wanda ake kiran shi Muhammadu ibnu Kathir Muhammadu ibnu Kathir shi kasira da cikin sunayen da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya canja da kanshi wani mutum ne ya zo wajen manzon Allah ya ce mashi a sunan kai sai suna na Qalil sai manzon Allah ya ce mashi bal anta kathir ya sunan kai sai dan kadan sai manzon Allah ya ce a'a sunan ka da yawa to tun daga nan mutane ta suke sawa sunan su kafir kafir kafir har muka samu babban malamin tafsiri ko ibnu kathir ko albarkacin wannan canjin suna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da to shi hadisi an karɓo ne daga Muhammad ibn Kathir shi kuma shi ne imamu malami Imam Bukhari a hadisi shi kuma sai yake ta akhbarana Sufyan Sufyan ya ba mu labari sai min a hankali anil a'amash ta hanyar a'amash ne malami shi na farko a hadisi Sufyan shi kadai yayi riwaya a wajen a'amash sai ce wal Hasan bin Amr da kuma Hassan dan Amr wa Fitrin da Mufitr duka wannan malaman uku ya ji hadisin a gurin su a karo daban-daban ya ji shi a wajen A'amash ya ji shi a wajen Al-Hassan ibn Amr ya ji shi a wajen Fitr malaman sa guda ne a hadisin malaman sa guda uku ne kenan wannan hadisin yana da mutaba'a an mujahid su kuma duka ukun sun yi riwaya ne a wajen mujahid shi kuma mujahid yana ruwaya a wajen abdullahi ibn amr a wajen abdullahi dan amr to wannan malaman guda uku da ya ji hadisi a gurin su wai sun haɗa kai riwayar iri ɗaya ke ko sun saba da juna yasa a cikin hadisi da imam bukhari take so na maka ne bambancin tsakanin malaman guda uku sai yake cewa qala sufyan shi sufyan sai ce lam yarfa'ahu al-a'mashu ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam shi al'amash bai tashi ba da labari bai danganta hadisin zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kawai da yazo kan Abdullahi dan Amr sai ya bar hadisin cewa magana ce ta Abdullahi dan Amr idan maganar Abdullahi dan Amr ce me matsayin hadisi sunansa Abu Salahu kamar tsoro ake ji ko na'am hadisin wanda ake na amsa da yawa ne ko idan hadisi ya zo ya tsaya a wajen sahabi shi ne ake kiransa hadisi mawqufi da aka riwayar Ahmad riwaya ce mawqufiya bakin ta kan Abdullahi dan Amr wa rafa'ahu al-Hasan wa Fitr da kuma Hasan da Fitr sai kuma sai suka danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce shi Abdullahi dan Amr sai da yace musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaga aji dai aka yi riwaya ɗaya ya bar magana a wajen Abdullahi ɗan Abu bi sun danganta shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don aka samu irin wannan a aji ɗaya an yi riwaya bi sun ce kaza ɗaya ya ce kaza me matsayin shi shaz ne da mahfuz ko wanda ya tsaya iyaka shi kadai da akwai cin karo to wanda ya tsaya shi kadai ne hadisin sa ake cewa shaz wanda suka fi yawa ko suka fi karfin hadda wannan kuma suna ake cewa nasu mahfuz inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan su kuma suna ake cewa hadisin su mahfuz ma'ana wanda aka kiyaye shi suna ke cewa hadisin su mahfuz ina ma'anar wa rafa'ahu al-hasan wa fitrun an nabi sallallahu alaihi wa sallam da hasan da fitrun sun danganta su zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama me zan manzon Allah yake a cikin hadisi sai ce laysa al-wasil ba mai sada zumunta bane bil mukafi ko laysa al-wasi'u al-mukafi ko mai rama zumunta ba mai zumunta ba ne ba ka zuwa gurin mutane sai sun zo gurinka ba ka gaida mutane sai sun gaida ka ba ka mu'amala da mutane sai sun mu'amalance ka in dai haka kake a cikin danginka to ba a sa ka cikin masu sada zumunta sai an yi taka tsantsan kenan ko laisal wasilu bil mukafi'i mai rama zumunta ba mai zumunta ba ne to za a yi samu mai ware zumunta din ko mai rama zumunta din sai ya ce walakin nal wasila sai dai shi mai sada zumunta allazi idza quti'at rahimuhu shine wanda idan an yanke zumuntar shi ba a yi da shi a dangi ba wanda yake kula shi an gama yanke shi an ware shi a gefe allazi idza quti'at rahimuhu wa salaha shi kuma sai kokarin sada ba wanda yake ziyarar gurin shi amma da Allah ya hore mashi dama ya samu ƴancin sai ya zuba mai a mota ya sa kuɗin mota ya ɗauki iyalansa ko ya ɗauki wanda zai ɗauka su raka shi sai ta tara kuma sai ta kubure yan uwansa da ba sa yi da shi ya je ya koma gobe ya je ya koma gobe ya je jibi ya koma gata suna yi ko ba sa yi suna rama masa ko ba sa rama masa wannan shine ake kira mai zumunta dan da ke karfinsa wannan shine ake kira mai fada zumunta da haka kenan kar mu mai da zumunta ta zamanto a dashen mata in an zuba a zuba maka kada da mutum zumuntar mu haka take mu maida ta kawai aiki ne na Allah madaukakin sarki in dai mutum na da zumunta da kai yayi da kai ko bai yi da kai ba saka mashi da alkhairi wannan shine ake kira mai zumunta Allah ya sa mu kiyaye don ka kalli kuma da yawa daga cikin abin da yake lalata zumunta irin waɗannan haka magana kai cikin riya da musu kawai dan suna ga isra da kuɗi na je na je na je ba wanda yake zuwa gurina in dai dan Allah kake zuwa su gaba da zuwa ai su dan sun ga abin suke mu yan ƙauye ne mun je gurin sa mun je gurin sa sun ki zuwa gurin mu in dan Allah kake ci gaba da zuwa gurin su in yan uwan ne a ƙauye ka je ka je sun ki zuwa gurin sa sai ai su tsoron ɗan birni suke ba ruwanka da tsoron su je ka wannan shine ake kira mai zumunta kar ya zamanto zumuntar ka sai an rama ka ne in ba maka ba ba za ka yi ta ba me yi ko ba a maka wannan shine ake kira mai zumunta allazi idza qati asrahimuhu wa salaha in an yake zumuntarsa zai sada ta Allah ya samu cikin masu sada ta sai ce babu fadli man yasilu zarrahin zalim babin falalar wanda yake sada zumunta ko da shi azzalimi ne ma'ana baya muku abin da ya dace a dangi to ku kuma kuna kokarin ku sada mai zumunta ba ta falala za ku samu a wajen Allah madaukakin sarki بخاري حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن أوسجة عن البراء قال جاء أعرابي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة قال لئن كنت أقصرت الخطوبة لقد أعرفت المسألة أعتق النسمة أعتق النسمة وفك الرغبة قال أوليس واحدا قال لا اتق النسمة أن تعتق النسمة وفك الرغبة أن تعين على الرغبة والمنيحة الرغوب والخير على ذي الرحم فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف وانهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير wani ajujuwan nan da Allah kuna musu fitila kun ce su koma aji kuma na gaji an kashe fitilan da suke cikin ajujuwa a yau fakuf na fa kofa lisanaka illa min khairin akwai masu bi da littafi a cikin masallaci ko mun ce ka koma cikin masallaci dan ayi karatu ya kamata lalle in ba ku a sama fa kofa lisanaka illa min khairin ka kare a ka kare alherin ka makaranta ko kuma cikin hadisin ko nake kokarin fassara karshen sa na'am shi hadisin an rawaito ne daga bara ibn azib bara ibn azib yana daga cikin manyan manyan sahabbai ko kuma daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tsara ne na Abdurrahman ko na Abdullahi ibn Umar Abdullahi da Umar mai tarihi shi a baya ko to tsara ne sa'an shekaru ne Allah da Umar ya faɗa ya ce ni sa'an Bara'u ibn Azib ne shi ma Bara'u ibn Azib ya ce ni sa'an Abdullahi dan Umar ne kowannen su ya faɗa ana lidatu kaza ɗaya ma ce ana lidatu kaza tare aka haife mu ko shekara ɗaya aka haife mu da wani dukkanin su sun faɗa kuma dukkanin su sun je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Badar suna so su fita dukkanin su shekara goma sha hudu da manzon Allah ya kalle su yace su ku koma ba wanda za a ji yaki da su saboda suna da kankan da shekaru shekara goma sha hudu ta yi kada a sake zage aka dawo yakin Uhud sai sake tantance su wanda suka cika sha biyar kamar Abdullahi dan Umar da wanda manzon Allah ya fahimci sun iya harbi da kyau sai iya rikon makami wasu suka yi kokowa a gaban shi sai ya ce to su su wuce wasu kuma ba sa cikin wanda suka wuce ana tsammanin shi bara ibn azib baya cikin wanda aka ba su dama a uhud ya sa malaman tarihi suka yi sabani ko ya yaki goma sha biyar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko yaki goma sha hudu inda shi a hudu ya yaki goma sha biyar in babu shi a hudu ya yaki goma sha hudu kenan ya rasu ne a shekara ta saba'in da ɗaya da hijira Allah madaukakin sarki ya ji kansa ya gafarta mashi to shi bara'u din shi ne yake riwaya wannan hadisi din yake cewa ja'a arabiyun wani balaraban kauye ya taho shi kuma balaraban kauye ko laraban kauye sahabban manzon Allah suna Allah Allah kullum an zama majalisi a samu irin su su so ɗan birni ne ba ka irin tambayar da za ta tada hankalin manzon Allah amma su ɗan kawai in suka zo duk tambayar da suka gada ma za su iya yin ta a gaban manzon Allah wani lokacin ka ga tambaya sai mai kyau wani lokacin ka ga tambaya ta ta da hankali kace to muna Allah Allah su zo ba dan ko ba dan tambaye ta su za su samu samu ilimi mai tsada shi ka kake zuwa sai daga cikin kuma da taba zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zan tambaye ka kuma zan tsananta ma da tambaya aka yi masa shimfiɗa tambayar ka zan yi kuma zan tsananta ma da tambaya kaga daga ji akwai wata irin tarbiyya ko yace kuma ka rantse da Allah kaga abu ai yayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan tambaye ka zan tsananta ma da tambaya kuma dan tsaye da Allah Allah ne ya turo ka eh imani yake so yi kuma so yake akan gini Allah ne ya turo ka yace i na rantsa da Allah Allah ne ya turo ni sannan shi gaba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaye da ya kamsu da tambaye bayyana imaninsa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to nan ma irin filoro wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال سيدك يا نبي الله يا من زن الله علمني عملا يدخلني الجنة karantar da ni aikin da zai shigar da ni aljanna shi kenan bukatar shi karantar da ni aikin da zai shigar da ni aljanna kala sai manzon Allah ya ce da shi la in kunta aqsarta al-qubata faqad a'arafta al-mas'ala yace duk da ka tsuke jawabin amma ka buɗe tambayar ta la in kunta aqsarta al-khutbata ka take ta jawabi kawai yana zama sai ce allimni amalan yudkhiluni al-janna karantar da ni aikin da zai karantar da ni aljanna ba wata shimfiɗa ba wani dogon jawabi ba cewa kaza da kaza kawai karantar da ni aiki in shiga aljanna sai ce duk da ka takaice jawabi laqad a'rafta al-mas'ala amma kuma mas'alar da ka bujura da ta tara da faɗi shiga aljanna ya fi ƙarfin a ce a minti ɗaya ko minti biyu shine ce ka zo da matsala mai faɗi amma dai da haka manzo Allah zai kokarin dunkule mashi ayyukan da zai shiga aljanna cikin takaitaccen lokaci din la in kunta afarta da matsala a kuka mata laqad a'rafa matsala sai manzo Allah ya ce mashi a tukin na kamata wa fukkar raqabata dukkanin su kamar ma'anar su guda daya a tukin na sama ka yanta rai wa fukkar raqaba kuma ka warware wuya kamar da zuwa cikin suratul balad ko fakku raqaba ko akwai ɗan tabaiwa qala manzo Allah yana faɗa wannan bai bari ya wuce ba sai ce awa laysa ta wahidan da ɗan karen da sakin wuya dubba abu guda ɗaya bane ba menene amfanin ce mu a take nasa mata wa fakkur rawfukan raqabata aji abu ne guda ɗaya awa ne fata wahida duk ba ɗaya bane qala la sai manzo Allah ya mishi a a ba ɗaya bane ba to manzo Allah ya faɗi da kai shi bai bambanci tsakanin ikukun nasama da kuma fakkur raqaba sai ce ikukun nasamati yan tarai an ta'afiqan nasamata shine ka yan tarai kai a karantanta wata riwa ta ce munfaridan kai ɗaya kai a karantanta mutum ne a dangin bauta da ya zo gurin ku yana bauta sai ya ga kyawun addinin musulunci kyawun ɗabi'un musulunci ya ga yadda sallar ku take da zumuntar ku da azumin ku da aikin hajjin ku sai sha'awa zama ya musulunci kuma ya cika da muku hidima kuma ya yi karatun alƙur'ani ya zama tsatsugun malami wannan da ya fidda kuɗi ya ce ga shi zai ka taɓa ubangidanka ya baka dama ka yi rawa irin ta mutane wannan shi ne ake kira sa itikun nasaba kai a karan kanka ka yanta ko kuma bawan ka rera maka hidima da ka ga yadda yake da ƙwazo a cikin addinin musulunci sai ka ce je ka yanta kamar da muka bara tsarin Abdullahi da Umar ko idan ana so suna so ya yanta su sai su dage da ibada haka kuma na riya a cikin ta su zo masallaci suna sallah suna karatu suna tahajjudi suna kuka in ya ga sun nace da ibada da kokarin sai ta je ka yanta ka aka ce masa ai wannan yaudarar ta fice ina ya faɗi malaka wurin mashahura ko man kada ana lillahi in kada ana lahu ko duk wanda ya daure mu saboda Allah to za mu yaudare da zo kai mana ko ba dan Allah ba indai da sunan musulunci ne za mu abin da kake so to ita kun nasa ma shine ka yanta bawa kai a garan kanka kai kadai wa fakkur raqabati abin da ake nufi kuma da fakkur raqaba an tu'ina ala raqabati shine ka taimaka wajen yanta wani bawan kuma misali wani bawa ne an ce an bashi yanci ya kawo naira dubu ɗari ya yanci kansa saboda haka yi ku haɗu ko ku talatin ko ku ku goma ko ku ashirin dubu goma goma ce dubu biyar biyar ce dubu hudu ce yanzu taron dangi kuka yi in kuka haɗu kuka ba da wani da ake kiransa fakkur raka bacci shi ne bambanci tsakanin wancan da wannan al'itiku malamai suka ce al'arasu ko ne abu ya kai ƙarshe ƙololuwa shi ne ake kiransa al'itiku faku kuma suka ce kamar alama ce ta warwarewa kamar mutumin da yake cikin kunci ne an sa shi azina an rufe an kawo anko an sa a hannun shi ko an sa shi aka an sa masa anko lokacin da ka kunce ankon a hannun shi ko rana cikin kadan da akwai sassauci ko a nan balarabe yake amfani da kalmar fak ko an sa igiya an masa dauri tsawo kuma an jefa shi a san lokacin da aka kunce wannan igiyar sama ana kiran shi fak to mutum yana cikin bauta sai kace ga dubu ɗaya ko ga dubu ashirin na bada ka shiga ka taimaki ɗan kanka lokacin da ya fara ba mai gidansa kamar an fara rage masa nauyin bautar da yake kai shi in wani ya ƙara kamar an rage mashi in wani ya ƙara kamar an rage mashi to dai bambanci shine ai tukun na sama in za ka gabawa kai a karan kanka ka ƴanta shi wani na shigar da mutum gidan aljanna ku haɗu ku ƴanta bawa wani na shigar da mutum gidan aljanna sai ya ce wal manihatur ragu da kuma almanihatul ragu ita wannan almaniha abin da ake kira da almaniha a larabci ita ce kyauta kawai suka ce almanihatu da ta'un ko almanih in an cire ta'un dukkanin su alminha kawai kyauta ake kira su yin kyauta kyautar ne sai ce arragu wannan kalmar arragu din suka ce duk yawanci nutuka ta al'adabul mufrad haka ta zo da ita to amma sai aka yi larabci ne ake nufi da rabu babu cikakken ma'ana da malaman luga suka ba wa na kalmar ta rabu to daga cikin wanda suka yi aiki a kai shi wanda littafin sai yake cewa wata in abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a nan gurin shine wal manihatul waquf da wawu da kafun da wata wawun din da kuma wata fa'un din al manihatul waquf mecece waquf ita ce raƙumi ko saniya ko akuya wacce take da yalwar nono shine kyautar dabba da take da nono mai yawa su kuma abin da suke nufi a lokacin laraba shine mutum ya samu kansa cikin kanki wahalar rayuwa ta maka yawa kana da tamaki ko kana da shanu ko kana da awaki da yawa sai ka dubo wata tace da wadatuwa nono sai ka sai wani ga wannan na baka riko zuwa wata biyu in sadiya sai zai tatsi nono in yamma sai zai tatsi nono wannan nonon da zai tatsa zai rage mishi zafin rayuwa to su laraba suna irin wannan kyauta din ko saniya ce ana datsan lita biyu ko lita uku ko irin na zamanin ana datsan lita hamsin a jikin ku sai ka ga mutum yana cikin halin wahala rayuwa sai ka ce ga wannan na baka kyauta zuwa wata biyu ko zuwa wata uku in ya je kiwo ya dawo sai tatsi nonon ka in ya je kiwo ya dawo sai tatsi nonon ka wannan wata biyu da yana tatsan nono ko ta uku da zai zai ji akwai sassautar rayuwa a cikin sa wani ne suke kira da almani hakul waku ko ne zaman to akwai kyauta ta raƙumi raƙuma ko taniya ko akuya wacce take da nono kyautar da aka yi ta gaba ɗaya ko kyauta ta ɗan takaitaccen lokaci wadda mutum zai amfani da nononta ita ce ake karanta mani hakul waku ko kuma mani hatar ragu game da aka faɗa nan suka ce ko kuma an ragu ɗin ana nufin an riga ko da ya zama to waku ko ya zama to an riga me ake nufi da an riga shine aka ce ita kuma ana nufin al-ibn wa hiya al-ibn wasi'atu turri al-kathiratu nafi ita ce raƙumi wacce take nonanta raƙuma wacce nonanta yake da faɗi tana ɗauke da ruwan nono mai yawa kuma tana da amfani mai yawa in ta tashi aiki aikin da take mai tarin yawa ne to mutum ya ɗauki kyautarta ya bada irin wannan yana shigar da mutum aljanna ma'ana dai za mu kalle ta a zamananta ita ce kyauta mai tsoka tana shigar da mutum gidan aljanna duba samfareriyar mota ba wanka kuka ba wa kananka ba ya ka bada wa waje ba duba san farayyar mota sabuwar mazandi ko motar da ba ta da wahalar riko sai ka dubo nan da kake ganin ya tantance sai ka mika mashi kyauta mai tsoka in maka fassara ta a zamanance kenan ko ko kuma Allah ya sa ta ji a jihunka da nauyi wani abokin ku ne tare kuka yi fafi ka tashi kuma ka yana da bukatar a azara mashi kar ka bashi ɗari biyar gobe ma zo ku ci abinci ka bashi ɗari uku in ma zo ci abinci ka bashi ɗari huɗu a zai ga yana zirga-zirga a gurinka yau da kuka ci abinci sa hannu a ajihu ka zaro ka sa a nan ka zaro ka mahi tumus zama ai karamar hauka eh wannan da irin wannan kyauta tana shigar da mutum aljanna ana hauka mutum ana hauka ta mutum da kyauta ko mutum ya zo yana tsammanin cewa naira dubu ɗaya za ka ba shi ko dubu biyu za ka sa da ka sa a nan ka zaro refa ta dubu dubu nan ma ka zaro refa ta dubu dubu da wasu kudin dala ɗari ɗari baka canza ba ka haɗa ka mai kama zai gaira da ruri a ɗakin ka to irin wannan kyautar tana sa mutum ya shiga gidan aljanna za ka za ki kyauta ake kyauta mai tsoka da ka garba mutum na ba ta da wani amfani naira ɗari naira ɗari naira ɗari ɗari biyu ɗari biyu ɗari biyu sai ka daɗe kana mai gode maka ba amma duk wanda ya zo ya yi abubuwa da wata dubu ɗari uku dubu ɗari uku kai daɗe bai da kofar gidanka ba wadda il bayan shekara huɗu a idan shi ma zama kafin gumin ɗan kasuwa shi kenan a hangala hikki da ya gaba wal manihatul rago wal bai'u ala dirrahim da kuma kyauta ita ce alfai'u ko kuma ya zama to alfai'u komowa kamar da Allah ya amfani da ita a cikin alqur'ani ko aram tara imana ila ma khalaqa Allah yatafayyu dhalaluhu an al-yamini wash-shama'ili sujadan abin da Allah ya harsa da cewa inuwarsa tana komawa lokacin da rana ta fito za ta kada ta yi yamma mu'ana in rana ta yamma za ka ga ta dawo to wannan ido da take da ta dawo sai ake karanta alfayu to akwai da kuke da abota da shi sai kuma ya maka rahin kyautawa a nan bukatar ga zugari bai kawo abalin din ba tare da cewa abalin ka kuma sai fadlu man yasiru zarrati bil zalim da haka wasu wayan sun faɗa ta mutum ne dan zumuntarka ne amma ya zalunce ka koya ma rahin kyautawa sai ka ce ba kai ba shi sai kuma ka fahimci cewa yanke zumunta ba ta da amfani ka koma ka tsada wannan zumunta ita ce ake kira alfayu alfayu ala birrahim zalim koma zuwa ga wanda yake ma abocin zumunta azalimi wanda ya cutar da kai to ka koma ku dasa wannan zumuntar ka dore wanda ya shigar da kai gidan aljanna ko kuma ka samu kyauta mai yawa mutum ya ma kubu ya ma hasada ya ma bakin ciki ya cutar da kai tun kana karami yake sa ka a dungure tun kana karami yake sa ka a dungure har ka girma ka samu kuɗi ka samu albarkar rayuwa wata wanda ka tuna ka ce ka wani har da ya cuta ta amma me zan yi in rama sai ka tuna Allah ta idfa bil lati ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim kana dawa sai ka fara ta kai shi ya aiki ka ce alhamdulillah ai kidowa ne wala irin yadda aka yi ta fama da mu gaskiya na ji daɗin wallahi abin da aka yi mana ba dan tarbiyar ku wallahi ya zo mu san inda zamu shiga ba shi yasa na san sun ko wani abu na kama ka dan rage ko ne ta ji mai milan da yake yi gaba sai in ya ma tarbiya ya sani in ya cutar da kai ma dai ya sani to irin wannan kyautar akan wanda ya zalunce ka a zumunci tana shigar da mutum gidan aljanna wal fa'u ala dirahil zalim fa in lam tutik zalika wani abubuwan da ya faɗa duk masu wuya ne ko ko ƴan baiwa ko ku taru ku ƴan bawa ko ka yi kyauta mai tsoka ko ka yi kyauta ka sada wanda yanke ma zumunta ya zalunce ka ya tuce ka ka dawo ka dasa wannan zumunta dukkanin su in ba za ka iya ba sai manzo Allah ce fa amur bil ma'ruf wa nahy anil munkar kike umarni da kyakkyawan aiki kana hana mummuna in za ka zama to mai umarni da kyakkyawan aiki kana hana mummuna kai ma kana cikin wanda za ku shiga aljannar Allah madaukakin sarki to amma umarni da kyakkyawan aiki da hali da mummuna ba aikin kowa bane ba ba kowa bane yake umarni da kyakkyawan aiki ba kuma kowa bane yake hana mummunan aiki shi ma aiki ne da yake da bukatar training mai zaman kanshi kuma ko da mutum ya yi karatu ya sauke Qur'ani ya karanta hadisai ba a tsammani ya fara da'awa haka eh dole sai ya dan karbo su tireni sai ya samu wata gogewa sai ya karanta ɗabi'un mutane yasa yanzu aka yi ma ba a zama kowa ya karanta sai ya karanta education ko me a cikin education din galibi philosophy ne da psychology da wane ne ko to idan ba a zama ka zama malamin makaranta ba ka da philosophy ba ka da psychology ba ka da philosophy ba ka da philosophy na da'awa ba ka da psychology na mutane kuma ka rike ka za ka mutu da'awa ya sa manzo Allah ta to in ba za ka iya wannan ba kenan ba ake kowa da kowa bane kuma da kanka haka Allah umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani yace wannan ita ce dai tafarkin da Allah dora ni hadhihi sabili me akan tafarki yace ad'u ila Allah kira nake zuwa ga Allah madaukakin sarki kai umarci kake kan aikin ba da hali da mummuna ad'u ila Allah sai sai ala basirati akan basira akan wayewa akan sanin makama haka nake wannan da'awa din sawa ala basirati da basira ko ba wai ne yace ka gaskiya wani akwai basira a gurin shi sai ka san abin to ba aikin yan dagaji bane ba akwai kwarewa a cikin aikin to Allah da kansa haka yace ala basirati wa yake irin wannan da'awar ala basira sai yace ana ni manzon Allah ina da'awa akan basira sai ce wa man ittaba da kuma duk wanda ya bi ni to in zai da awaya zaman to yana da basira da haka kenan akwai garaje yau a ɗauki mutum kuma yau a ce masa wa'azi kamar matsala yan tabligi kenan ko yanzu na za ka yi mustaidun mustaidun in an fata sai a ce masallaci da gaba wala yana nasiha a akwai matsala gaskiya a cikin babu laifi a sa mutane su koyi da'awa su yi da'awa amma su iya da'awa tukuna kafin su fara kiran mutane zuwa gare ta ita ba a da'awa gaskiya sai mutum ya zama dole da basira sai aka yi inda da'awa ta sa gaba in ba haka ba kuma in kan yanke mai kan ke gyara sai ka yi barna wani kalma ɗaya za ka faɗa ko kalma ɗaya za ka faɗa ka ne san ka zuwa ga addinin musulunci ko ka kwaso wani abu a kokarin mutane su fahimce ka yi kamanna wa Allah ƙarya ko kamanna wa annabi ƙarya kana manna kare kuma za a manna ka a wutar jahannama ba za ka fito ba har sai ka gane ka yi kare ka tuba ka dena sanan Allah zai fito da kai ita ce ka'idar wannan Allah ta mu dace sai ce to fa in lam tutik zalika in ba za ka iya wannan ba fa kuffa lisanak to ka rike harshenka illa min khairin kada ka furta komai da shi sai idan alkhairi in za ka yi wannan ma za ka shiga aljanna ba ka da dama da za ka yanta baiwa ko ka ɗuka yanta baiwa ko ka wani kyauta mai tsoka ko ka kada wanda suka yanke maka zumunta ba za ka yi umarni da gaggan aiki ba za ka iya hana ba dan ilimin bai kai ba ko ba ka da basira ko ba ka da fasahar magana to ka rike harshen ka mana kada zaman to ana gulmar mutane da kai kada zaman to ana zagin mutane da kai kada zaman to ana bata mutane da kai in ka buɗe baki za ka yi magana zaman to alkhairi duk wanda ya rike harshensa baya faɗar komai sai alkhairi shi ma wannan yana da aljanna a wajen Allah madaukakin sarki wannan kuma ana gaba wahala a cikin ta aiko rike harshe kar ka fita da rufa ba wahala a cikin shi in ka zo manzar shi ka zauna kaga mutane sun bude kofa za a shiga barna sai ka ce a Allah a nan mu shigo abin da zai amfane mu mana in ka ga sai su ka tashi in ka je ka dan basar ka dan fitar cewa sun gaba an kada ku ci gaba da zama wai da ra'ayat alladhina yaquluna fi ayatina fa a'rid anhum hatta yaqulu fi hadithin ghairi in ka wanda suke kutse suna wasa da harafan su sai Allah ya ce to kau da kai akan su tashi ka bar inda suke karka dawo ka bana har sai sun koma suna wani zancen na daban wannan mai sauki ne da aka in ba ka umarni da kyakkyawan aiki bai zama to harshen ka baya fitta komai sai alkhairi kuma da kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyakun shine kawai ya ka zaɓi ko ka faɗa alkhairi ko kai shiru wancan doka ce a can in ka bi dokar a can kuma ga sakamakon ta a nan guri shine in ka rike alkhairi ka baka fitar komai sai alkhairi to kai ma kana cikin wanda za su shiga cikin gidan aljanna Allah ka sa muna cikin ta sai babi na gaba sai babu man wasala rahimahu fil jahiliyyati thumma aslama me matsayin mutumin da yake zumunta tun a jahiliyya kuma ya musulunta wannan abin da yi a baya ya narke ko kuma zai amfani cikin addinin musulunci yace haddathana abu yaman قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم حكيم ابن حزام yake cewa a ya bashi labari yake cewa shi da kansa ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ara'aita umuran kuntu atahannatu biha fil jahiliya me kake gani umuran dangane da wasu al'amura kuntu atahannatu biha fil jahiliya na kasance ina bautar Allah da ita fil jahiliya tun a lokacin jahiliya karmar tahannut tana nufin ta'abbud ko haka ne wa zai kawo mana hadisi da yadda tahannut ya zo karba igara don sa kyauta ina za mu samu tahannut hadisin na farko da yake cikin sahihul bukhari ko wanda Aisha take magana akan badalul wahyi yadda wahayi ya fara zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ta ce fa kana yaqulu bi ghari hira manzon Allah yana kebe kansa a cikin gharu hira yatahannasu layaliya zawatil adad sai ta ce yatahannasu yana bautar Allah sai daga cikin masu da ya zo sai ya fassara ta da kansa yace yatahannasu ayyata abbas yana bautar Allah layaliyar zawatul adad waɗansu dalare abin kididdigawa ko dai watan ramadana ko kuma gomar karfe ta watan ramadana din sai ta to ba ni labarin abubuwan da nake bautar Allah da su cikin jahiliya a tahannatu bi hatil jahiliya me irin abubuwan da yake a zamanin jahiliya ko musulunci ya tabbatar da su sai ta min silatu na sadar zumunta wa ataqa da yan tabayi wa sadaqatin da yawan sadaka fahalli biha ajrun yanzu a bayan na musulunta ina laladan wancan abubuwan da na aikata tun a jahiliya a cikin musulunci ya zoke yin su ya yi sadaka tun kan musulunci ya yanta bayi tun kafin musulunci ya yi sadaka tun kafin musulunci ya zo shi ya yi ya yi zumunta tun kafin musulunci ya zo waɗannan kaɗan abubuwan da yake aikata yanzu da na musulunta Allah zai bani lada a kansu fa halli biha ajrun ina da lada a kansu قال حكيم حكيم في ساكي سوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي أسلمت كمسلمت على ما سلف من خير كان أبن دي رجا يشوكي نا على خير معنى دي أبن دي يشوكي ما نا على خير أكن سكا مسلمت معنى دي جنن ذا أدور على أسي جبا دي بساسي كان أجيب مسلمت to kenan tun a jahiliya ko baka san meye musulunci yake ba in dai ka fada zumunta kana nan a ƙauye kake ba ka zama ɗayan sada zumunta ba sai kake ta zumunci kake ta zumunci Allah ya taimake ka yi gada birni gaji kuma kusa da masallaci ana karantarwa ko sai Allah ya taimake ka taɓa wasanni fahimta ka gane cewa a yi wannan abin da kake aikin musulunci ne Allah ya karantar da shi ana son shi to wannan abin kana da ladansa ba za a lalata masa shi kai ko arne ne yanzu ya shekara saba'in yana arnantin shi amma lokacin da yake arnanta yana kula da ɗan shi yana kula da makwabtan shi yana sada zumunta yana yin sadaka yana kyauta irin yadda arna suke yawan to in sun musulunta wannan aikin ba za a lalata shi ba akwai foundation da yawa ta arna bill gates yana da foundation ko sasakawa yana da foundation ko na kai wai misali muke bada akan su irin su irin su waran buffet ko wanda aka ce kamar yafi kowa kyauta a duniya sai ka tabbata yana cikin sahun masu kuɗi ya tsere ma kowa amma wata rana ya fara sai a tsaga dukiyar a a sadakar da rabi ya rike rabi to duk da yana aikin sadakar kuma da sunan arnan ta ga kai ne kara ta ga ana kokowa da shi ya sake da annabi na uku in ya sake hawa sama zai ce al'ada a biyu a bada rabi kaga da aikin alkhairi ne to idan suka musulunta duk da cewa da sunan arnanci suka yi wancan to in suka da cikin musulunci wannan aikin zai ci gaba da dorewa ba za a lalata wannan aikin ba eh aslamta ala ma salafa min khairi zaka musulunta ne akan abin da ya gudana na alkhairi kuma wata alfarma ta addinin musulunci kuma duk barnar da yayi sai musulunci ya ce ya shafe ta ba zai kalle wallahi musulunci da gata musulunci da dadi duk barnar da kai an yafe duk alkhairin da kai za a dauka ma a ci gaba da tafiya amma idan baka musulunta bane wannan kuma babu amfanin da zai maka wa qadinna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura in bai musulunta bane Allah gaba ɗaya zai yanka shi kamar kuran suminci sai ka zo ka ka irin of din nan ka sada mata ita yanzu nan zaka baza kuce kuce za ka ga gurin ya to haka Allah yake da aikin arna a ranar gobe alkiyama amma in musulunta sai Allah ya da musu da shi Allah ya sa mu dace babu silati zirrahim al-mushrik wal hadiyya babu sada zumunta da dan uwa da yake mushriki da kuma yin kyauta a gare shi wani na zama kalubale kenan in dai mutum dan uwanka ne in ka tashi sada zumunta a sada zumunta kowa ya masa sada zumunta shi har mushriki ana sada mai zumunta mun karanta hadisin a bayan Imam Bukhari sake dawo da shi a nan gurin yace haddathana Muhammad ibn Salam qala akhbarana Abda عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر راى عمر حله سيراء فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعه وللوفود إذا أتوك فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلاق له ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلة فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعثت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إني لم أهدها لك لتلبسها إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها فأهداها عمر لأخي له من أمه مشرك mun wuce irin hadisin a baya ko sai dai a baya Imam Bukhari bai gaya mana ba wa Umar ya aika mu ne muke kokarin gano wa a baya wa aka yi wa anan kuma sai ya gaya mana cewa dan uwansa da suke uwa ɗaya mushriki su ya aika wa dan ba mu da bukatar mai hadisin sai kuma hadisin baya na ciki ko Allah ya samu dace ko kuma ga wanda suka tsinci hadisin dai ko manzo Allah ne Umar yaji ana sai da wasu kaya a kofar masallaci irin set ina ake kiran sa kullu sai Umar yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaya mana irin wannan kayan sai ka rika ado da su idan baki sun zo maka ranar juma'a ka rika sawa kana hutuba dan ka fito da cikakken kwarjini sai ta ai wanda suke sa irin waɗannan kayan wanda ba su da rabo ne a gidan lata inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa la wanda ba su da rabo a gidan lahira suke suke sa irin wannan kayan da a kwana biyu wani sai ya sai wannan kayan ko kuma mai sai da kayan sai ya zaɓo su kai kamar guda biyar ko shida sai ya tura manzon Allah ce wannan gahi kyauta na kawo maka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah daga ciki sai ya ɗauki guda ɗaya sai ba Umar ɗan Khattab ya ce wannan akai wa Umar bayan aka yi kyauta Umar sai ta irin kayan ne da manzon Allah ya ce mara tsara ban lahira ne suke sa na dota. Sai ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan na ji ka ce wanda ba su da su suke sata kuma ka aika min in sata. Sai ta ai ba na tura ma bane dan ka sata. A ka iya tufatar da wani ko ka iya yin kyauta da ita. Umar sai ya ce wa zai wa kyauta da ita ai haka dai suna madina san musulunta. to zai turawa sai ya nade wannan riga sai kuma akwai wani dan uwa da suke uwa ɗaya da shi yana garin maka har zuwa musulunta ba sai tura masa yace ga wannan ka rika saba abu da shi ka rika burgi arna ɗan uwanka eh to kage kenan Imam Bukhari sai kawo shi akan cewa idan kana da ƴan uwa ko da arna ne in zumunci ya tashi ka iya sada musu zumunci wannan kuma yana abin da yake ba wasu kunci a zuciya ko kamar guraren da suke zama da kiristoci da musulmi gida ɗaya in kai wajen wasu area ta bauchi ko ta area ta bombe ko sai ka tada gida ɗaya ne ga arna ga musulmi wani ɗan da muka yi karatu da yake yanzu har gidajen sarauta da yawa in ka je ka tada waɗannan arna ne waɗannan musulmi ne saboda ta irin cakuɗe ɗaya ne mara amfani da aka samu a gurin don kana irin ka kuɗin ɗaya akwai kiristoci a gidanku akwai musulmi kuma kai kana da kuɗi to me kun ka kiyawa musulmin ka ɗaya kyauta da haɗawa a arnan lokaci zuwa lokaci wata kira zai zama ta musulmin da su Allah ya samu dace sai babi na gaba yace babu ko babu ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum ku san na kabar ku gwargwadon yadda za ku sada zumuntar ku ya kamata kowa ya san na kabar shi shi dan waye waye kakan shi waye baban kakan shi waye baban baban kakan shi ku san irin waɗannan nasabar daga wani gari kake su waye a unguwarku da waye da waye in danginku ya kamata ku ke sanin wannan dan ya zamanto kuna tsada zumunta in ba ku sani ba za ku iya tsada zumuntar ku ba sai ce haddathana amr bin khalid qala haddathana attab ibn bashir an ishaq ibn rashid an az-zuhri qala حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول على المنبر ya ji Umar ɗan Khattabi yana faɗa a kan mumbari yana hudu ba ranar Juma'a sai yana cewa ta'allamu an sabakum ku san nasabar ku san suwaye dangin ku ta'allamu an sabakum thumma filu arhamakum sannan ku sada zumuntar ba za ka iya sada zumunta ba sai ka san suwaye suwaye ɗan uwan suwaye suwaye kuke dangantaka da su to ka san danginka sannan ka sada musu zumunta tambayi babu ni da ina da ina muke da yan uwa sai ba muna da akwai a balarabe muna da akwai a sukaikaiwa muna da akwai a dadin sarki muna da akwai a kaltungo to su waye su a kaltungon ka ce da wani da wani da ni da shi uwa ɗaya uba ɗaya muke wani dan wani dan ɗaya muke wani kaza da kaza karin dama da rubutun sa da zaki yana da amfani kwata da kyau wallahi yana baka amfani yana maka rana ku san irin waɗannan zai ba ku damar ku sada zumunta yana daga cikin abin da yake da na sani in muka bar da kakana kullum abu irin wannan zaman da suka zama ni kuma ba su da wani amfani a guri na kuma sai yanzu ina da bukata baya nan ba zai faɗa ba to shi yasa duk inda za ka samu a gaya maka suwa da suwa na dangin ka ne suwa da suwa na kuna da alaka da su saurara da kyau akwai ranar da za ku sada zumunta da su kuma akwai hikima kuma zai faɗa a ƙarshe to ka san suwaye dangin ka domin ku sada zumunta ta'allamu ansabakum thumma silu arhamakum wallahi umar yace na rantse da Allah innahu la yakunu bayna ar-rajul wa bayna akhihi shay'u ولو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوضعه ذلك عن انتهاكه yace na rantse da Allah innahu la yakunu bayna ar-rajul wallahi zai kasance tsakanin mutum wa bayna akhihi da dan uwan shi ashay'u wani abu na bacin rai yace wani abu bai faɗi ko ba amma zai iya faruwa tsakanin wani da wani a samu cece kuci tsakanin wani da wani a samu kafani a samu fada a samu rahin mutunci saboda ba san ko suwa yake ya kunu baina rajula wa baina akhihi shay'u sai ce walau ya'lamu alladhi bainahu wa bainahu wallahi da ya san abin da yake tsakaninsa da shi wanda suke faɗa ko suke sabanin min dakhilatir rahim na shigar ɗan uwan taka tsakanin la auza'ahu zalika yace wallahi da hakan ya ana shi anin fi haji kan keta masa alfarma ko fi ne mutunci da yawa zaka da an yi rahin mutuncin an yi sabanin an yi fada sai an je kotu in wani zo sai kai ba ka san wani ba da kai da shi fa da babanka da babanka uwa ɗaya uba abin yayi muni da yawa ai da wane da wane kaza kuke sai ka ji kuma ana jin kunya ana ta amma Allah bai sani ba ba mu sani ba wannan fanka ce a kashe sa na to ya kamata ko a ziyara yace to inda sun san abin da ke tsakanin su na zumunta da hakan zai taka musu birki wajen keta alfarma amma mu labarin wani fada da aka yana sai da aka yi fada aka je police station da baban kowa ya je sai suka gane su iyayen suka gane wanda kane ne amma ƴaƴan da dan wannan da dan wannan su ba su san dan wa da dan kane suke sai a police station suka gane haka kuma sai kuka sai da na sani suna gari daya suna guri ɗaya amma ɗan uwa da ɗan ƙane wani bai san ba wani babansa ne wani bai san wani baban shi bane munin ya kai muni yasa umar yake cewa to ku san nasabar ku ku san dangin ku wannan zai ba ku damar ku sada zumunta yana da kyau a gyara wallahi hadisi na gaba da dangantaka da wannan sai ce haddathana ahmad bin yaqub قال اخبرنا اسحاق بن سعيد بن عمرو انه سمع اباه يحدث عن ابن عباس ya ji ibn abbas din yana cewa annahu qala kuma ibn abbas yake cewa ihfazu ansabakum ku haddace na kabarku dan wane dan wane dan wane yace ku haddace ta ihfazu ansabakum tasilu arhamakum za ku sada zumuntar kuma ya zama in za ku haddace ku haddace da inciya ni ne dan wane jikan wane wanda aka fi sani da wane a gari kaza wata kinin faɗa wani guri kowa na gabatar da kai shi ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza kaza na ce ah jikan wani ke na san wani sai kana kokari ba za ka yi da taro ku je ku gaisa ne ni na ji ka ce kai ne jikan jido ya ga ku kaɗu da shi da ai dalili kaza da dalili kaza ka ce sai Allah sarki ai kai dan uwana ne sai ku kai ku gaisa ku yi waye yana da kyau ka haddace danginka ka kashin uwanka wannan zai ba ku dama ku sada zumunta احفظوا أنصابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا بغض بالرحم إذا قربت yace babu nisa da zumunci idza qurbat idza qurbat idan ta mazo kusa wa in kanat ba'idatan ko da a nesa take wannan kuka ka kuka da aka yi lissafin da ne sai ga a can nan ka kuka hadu amma dalilin ka ga dan uwanka ne ga kun dawo gidan ku ne ga kun kuna cin abinci tare ka tura ɗanka ya zai gaida shi matan ku yi zumunci ku tsara da kamar ƴan kwanta ka tada miji ta kusa da nan kus ni ne ce babu nesa ga zumunta idan an kawo ta kusa wala bu'da bir rahim idza qarubat wa in kanat ba'idatan ko da a nesa take wala qurba biha babu kusancin zumunta idza ba'udat idan an yi nesa da ita wa in kanat qaribatan ko da a kusa kwatacci wani sai ka tadda uwa ɗaya uba ɗaya a gari ɗaya a baya ka da kamar ba wanda ya sani a unguwar lokacin aka bada zance aka ce wani da wani fa da kaina ka da shi ikon Allah ya kara arfan Allah ban taba sani ba kaga zumuntar an maida ta ne ta kenan ai ni fa ina maza Allah yake ta ko kuma shi Allah da ba zai ke cewa babu kusanci ga zumunta idan an nesanta ta wa in kana qaribatan to shi wannan magana da Abdullahi dan da zaga abin ya faɗe ta da zaga Umar ya faɗe ta dukkanin ta irin kuma zamanci ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dukkan zamu ga ta hadisi ne mawqufi ya la Abu Sa'ud an ba ya faɗe ta kamar magana shi shi ma Umar al-Baqadi ya faɗe ta kamar magana shi to amma akwai lafazin ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Abu Dawud al-Tayalisi ya rawaito daga wajen Abdullah dan Abbas sai da akwai bambancin lafazi fa innahu la bu'da birrahimi idza wasalat haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu nisa ga zumunta idan an sada ta nan kaga ta idza qarubat ko in an kusanto da ita shi kuma Allah ce in an sada zumunta babu nisa sannan yace babu nisa ga zumunta ai babu kusanci ga zumunta idan ba a sada ta bai ne ta idza qutiat madadin anan idza bu'udat kuma Allah ce idza qutiat in an yanke ta to babu kusanci sai ka tar da uwa ɗaya uba ɗaya kamar babu komai a tsakanin su kamar ojuku ne da ojujuwa in ya muri da biyar bai ko to aka mai da zumunta ba a yi zaman to kamar babu dangantaka tsakanin juna da juna to irin wannan an same ta daga wajen alada abas kuma abu dawud da tsawon ya rawato ta da wanda rijin haka yasa imamu albani ya inganta hadisin na farko da na biyu yace hasanul isnad mawqufan idan aka bar shi akan Umar dan Khattabi aka bar shi maganar ta a gaban Abbas din kowanne hadisi ne mawqufi kuma hasan ne amma aka dauko riwayar da ta aka danganta ta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Abu Dawud da Tayyib ya rawato dukkan su suna zamantowa hadisi ne sahihi sannan kuma bacin shi Allah dan faɗa Abu ya faɗa magana sai ce wa kullu rahimin duk wata zumunta adiyatu yawmal qiyamati za ta zo a ranar alkiyama amama sahibiha a gaban mai ita kowace zumunta ta gidan kowa ita zo ta ba guda ɗaya bace ba wani muna da zumunta za ta zo ta muna da zumunta za ta zo kuna da akwai za ta zo kowace zumunta za ta zo wa kullu rahimin adiyatu yawmal qiyamati amama sahibiha za ta zo ta tsaya a gaban ka tashhadu lahu bi silatin za ta shaida a gaban Allah wani ya kada zumunta kowanne da zumuntar fa ya zo maka ranar gobe alkiyama kana da wani yaki kenan in kana so ka fita lafiya to zumuntarka ta tabbatar ka ga kana yi eh tashhadu lahu bi silatin in kana wa salaha wa alaihi bi qati'atin ko da ya shaida a kansa ta cewa wane wallahi ya watsar da ɗan uwansa ba sa yi komai da shi za ta yi shaida a kan shi in kana qata'aha in ya yake zumunta shi Allah ya ba mu damar sada ta babu sai malai ce babu har ya kudu mauda in ni mun fulanin shin baran mutane zai iya cewa ne dan cikin su ne mutum ne taso da wani gari sai yake yarintar gida a gidan wata irin sanannen family ne sanannen dangi ne sai daga cikin dangin ku sai yake yarinta a gidan wani wai ya iya cewa shi ma dan family din ne idan kuna mitin na family ya zo shi a iya yin haka shi ne da kalmar da na za mu iya fassara maula a hausance in ba haka ba ita kuma maula a larabci abin da take nufi mutum bawa ne yana bauta a gidanka sai ka yanta shi daga ran da ka bashi yanci in ya karfe ce maulawa ne uban gidana wane to wannan bawan da ka yanta shi in kana dukiyar kai dan gida kaza da shi ma zai iya yi kuma mu gida ɗaya mana mu bada misali da shi na eh ai ba dan wazira bane kai ko wasu su ba mu kusalin kwamulin su yabi amfani da ko kamar wanne kamar wazira na'am to an ta rubuta wazira kuma kai dan wazira ne wa ai ko to da tsawon ka muke misali yanzu kana da yaron gida in kuka tashi kuna mitin na wazira zai shiga cikin ku ya zauna in ka ce ni dan wazira ne shi ma zai ce dan wazirawa ne shi da abin da babu yake magana kan shi kace a abu حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد وسا abin da na wuce in fadu an sabakum akwai abu da na ga laraba sun wuce yana so da sau mu dan dawo da shi zai mun tafi sana shi da yan uwa a majalisi ban san ba za mu tsinci karatun a yau ba wata kila yanzu duk wanda aka tambaya a cikin mu a samu fitattun mutane guda ɗari a garin nan wani ba mu tarihin sa za a samu fitattun mutane guda ɗari ko a dalilin aikin gwamnati ko a dalilin kasuwa ko a dalilin farauta ko a dalilin malanta ko a dalilin noma za a samu da za mu tarihin mutum ɗari yanzu a nan a karki eh a nan yanzu yanzu inda akwai akwai a rubuce babu a rubuce ko to abin da laraba suka tsaye da mana kenan duk wanda ya riga ka wayewa wallahi sai abin da ba za ka yi ba shi yasa za ga duk abin da muke karanta a tarihin wane da wane da wane za ka tada da zakafan tarihi ne sun fi kala talatin ko arba'in wani ce mashi al'alam fitattun mutane sai da ko maka tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har lokacin da ra in fitacce da sai rubuta maka tarihi sai nake ganin wata in ana majalisar mai wata gudunmawa na fara koda da mutum ɗari ne a samu cin koda mutum goma ne ko mutum biyar sai ta karfa sai mu tattauna mu ga yadda za a sai mu ayonin waɗansu mutane da wane da wane da wane a ji a samu tarihin su ko da layi goma ne ko layi biyar ne ko ba sai an yi tsawo ba wa da kawai sunansa wane an haife ko wata ko ya mutu ko yana da in dai fitacce ne a fara da mutum ɗari misali wata ɗin ga ya kyau sai a ƙara wata ɗin ya kyau sai a ƙara wata ɗin ba maki wasu suna ƙarawa suna ƙara wata ɗin har a je ƙarshen duk fitaccen mutane a shigo da su in mun tashi a samu wasu kuɗan yi kwamiti ko na mutum goma ne ko na mutum biyar mu tattauna kowa sai je daga ɓangaren sai fito da wasu fitaccen mutane a yi kwamfayi mai sai zama so ɗan ƙaramin littafi ko cikin shafi ashirin ko cikin shafi talatin ba a yi dogar da yadi ba wa da sunan sawan an yi shekara kaza ya mutu a shekara kaza a unguwa kaza yake ya yi aiki a guri kaza da gaba daga cikin ya kaba iyayen shi akwai wani da wani ƴaƴansa akwai wani da wani ya karantar a guri kaza ya kaza shi ke nan an kare layi goma layi ashirin inda a wata zai amfani insha Allah ta'ala kuma zai taimaka wajen rikon nasaba din in an ga Allah ya sa mashi albarka sai mu sake wani tsari mu ga abin da za a kara a ajiye inda za a ji to muna kan wani har ya qulul maula ibn fulani yake ta haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Abdul Wahid ibn Ziyad qala haddathana Wa'id ibn Dawud al-Laythi qala haddathana Abdul Rahman ibn Hadi Hadid qala li Abdullah ibn Umar mimman anta Allah da Umar yace da wani Abdullahi Abdurrahman ibn Abi Habib ko sai ce masa mimman anta sai dan wani family ne sai ce min taimi tamim ni daga kai mutamin nake kala sai ce masa min an kusihim dan cikin su ne tsatso da tsatso aw min walihi ko kuma dai kai bara ne a cikin su yaron gida ne ko kuma kai dan cikin su ne cikin su qultu min walihi sai ta a ni baran su ne yaron gidan su ne kala fa halla qulta min walihim idan to me zai hada ka sai kai baran gidan su wani ne abu Allah da Umar kenan baran gida ba zai ce ba shi dan cikin gida ne ko da haka kenan to idan da bara a wazirawa kar ya ce shi dan wazirawa ne bisa fahimtar Abdurrahman to Imam Bukhari sai kullu wani babi a bayan shi ba da wannan ma'ana ba amma kuma sai ka fito da wannan ma'ana ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu karanta shi mu fara kansa insha Allah ta'ala babul maula alqawli min anfusihim ko da kansa maga ya faɗa sai ce babul wani babi maula alqawli baran waɗansu mutane min anfusihim dan cikin su ne in za ta kirga family ya fi kirga har da yaran gidansu wanda suke muku wanke-wanke da sulfe in za ku kirga yan mazira to kusa da su ya kace mai amfani da sunan ku ba kirka damu ba wala qalu min anfusihim حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال اخبرني اسماعيل بن عبيد عن ابيه عبيد عن رفاعه بن رافي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه anhu ijma ali qaumak manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace da Umar dan Khattabi sanan nan khalifan musulunci mun san shi ko sai ce masa ijma ali qaumak zai mutu ne a karkata ya ƙara samu nan ijma ali qaumak tattaro mun mutananka duk yan dangin ku haɗo su guri ku fa jama'ahum sai Umar dan Khattabi ya tattaro su baki ɗaya ana yi falamma hadaru da suka hallara in ji bahaushe a falamma hadaru baban nabi sallallahu alaihi wa sallam da suka taru a kofar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dakhala ala dakhala alaihi umar fa qal sai umar ya shiga gurin sa yace qad jama'atu laka qaumi na tara maka duk mutane na fa sami'a zalika al-ansar mutanen Madina sai suka ji cewa manzon Allah ya ce Umar dan Khattab ya karo duk danginsa kuma ya tattaro sun tsada kofar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a yi ba su fa qalu sai suka ce qad nazala fi quraish al wahyi wahayi ya sauka cikin quraishawa ga su san manzon Allah ya tara su su kadai a kofar gidan shi fa ja'a al mustami'u wan nazir da mai ji da mai kallo gaba ɗaya sai suka zo kar a yi ba su wani ya ji mai manzon Allah zai faɗa wani ya ga me za a yi a gabansa kar ta fara ما يقال لهم من الله صلى الله عليه وسلم يدي سيدسو فخرج النبي صلى الله عليه وسلم سيما ذا الله يكتو فقام بين أظهرهم يشي قد أشياء يطيع فقال زيتي هل فيكم من غيركم أتكنكم أقوى ونكم ko duk kuku ne kuma dan kaɗa ya kace taro su ko da ya shigo kace ya sai ce hal fikum min ghaykum a cikin ku akwai wanda ba ku ba qalu na'am sai suka ce akwai wanda ba mu ba cikin mu sai suka ce fina alikuna wa ibn ukhtina wa mawalina suka ce fina alikuna akwai abokan mu shi halif shine ku kulla zumunta da gidan wala da gidan wala akwai dangantaka akwai mutunci akwai karramawa za ga akwai mutane da in suka taso sai ka gan su kamar ƴan uwa da ƴan uwa ko a unguwar na akwai sai ana nan sai karanta ai ba ƴan uwa bane kawai dangantaka ce abota ce da mutunci cikin iyayensu wannan ake kira halif sai suka ce to fina halifuna a cikin mu akwai halif abokin kawancan mu wa ibn ukhtina akwai dan ƴar uwar mu shi in ana bin nasabar family to namiji ake bi namiji namiji namiji to idan kuka aurar da mace daga wajen da ta fi limawa ta aihu wannan ka kan limawa ko dan wajen ne dan limawa ne so da aka kira wata ro kuma sai suka zo cikin ɗan wajira suka ce to akwai ƴan mata ma akwai ƴaƴan mata a cikin mu kaga tana nufin awali su kenan wa bin ukhtina akwai ƴan ƴar uwar mu wa mawalina kuma da yaran gidan mu da masu kirje da masu wanke wanke har da su a cikin mu قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ان الله صلى الله عليه وسلم يقول حديثنا منا ابو كيف او سنه نامو ne وابن اختنا منا dan mata hima namu ne na da ka hada da yayan mata a yi rintan dangi ko na wa bin uktina minna ƴaƴan mata ma namu ne wa mawalina minna barorin mu ma yaran gidan mu su ma namu ne bai da muka yardatin namu ne sai a kare yawan dangi kenan ko kowa a hada da shi wa antum tasma'un yace to tunda kun hada dai ku yau kudin ne da waɗannan da waɗannan duk naku ne to ai kuna ji na wa antum tasma'un kuna ji sai na ce inna awliya'i minkum almuttaquna ni wanda nake jibintar lamarin su cikin su ne masu tsoron Allah duk magana dangi ta kai a dangin yake ba a dangin yake ba kun kirga da shi ko ba ku kirga da shi ba kowa ya ji da kunnen shi babu wanda muke da dangantaka muke da nasaba a gaban Allah sai mai tsoron Allah inna awliya'i minkum almuttaquna masu tsoron Allah su ne masoyana su ne waliyaina zaka ba a wani ci a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kana da tsoron Allah inna awliya'i minkum almuttaquna fa in kuntum ulaika fa zaka in kun zamanto waɗancan su ai waɗancan din masu tsoron Allah ya ce fazaka to kun zamanto waliyaina abokaina ɗan uwa abokan hulɗa in dai kuna tsoron Allah to ku ne fazaka wa illa in ba haka ba fanzuru ku sa ido ku gani ma'ana ku ba kwa cikin ɗan uwana ba kwa cikin mawalina kuma ku duba da kyau ku gani ko ku saurara ku sa ido za ku gani لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأفعال kada mutane ba su zo gaban Allah a ranar gobe alkiyama da ayyuka wani akwai sallah wani akwai azumi wani akwai sada zumunci wani akwai ayyukan alkhairi kada mutane su tattaro ayyukan ibada su je filin alkiyama wata atuna bil asqal ko kuma ku zo da nauyi a kanku wane ya amfani da gida ya zalunci wane wane ya cuci wane wane ya danne hakkin wane wane sun yi zalunci kaza a ga lokacin da mutane suke sallah suke azumi suke zakka kuma kuke zalunci yace to kada mutane ba su zo gaban Allah da ayyuka ku ku zo da zalunci ku ce mu ɗan uwan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yace kada mutane su zo da aiki ku ku zo da nauyi fa yuqraba ankum sai a juya muku baya babu wanda za a saurara in dai baka ji tsoron Allah ba baka zo da aiki ba daga gidan manzon Allah ka fito ko daga Quraishawa ka zo ko daga ina ka zo ba wanda zai kalle ka fa yuraba anku da ka dage da aiki ne abun alfahari sun manada to tunda mutane sun zo sun kewaye su game zai faru sai manzon Allah ya daga murya sun manada fa kala sai ce ya ayyuhan nas ya ku mutane da suka taru duka wanda suke kewa a nan gurin sai ce wa rafa'a yadaihi sai manzon Allah ya daga hannayen shi guda biyu waya wa warafa a yadayhi ya daga hannayensa ya ba'uha ala ra'usi quraish yana dora ta akan quraisha muqaddara in cikin masallacin su ne quraishawa da yazo ake ko mutane sai ya ishara mutane sai ishara wanda yake nuna zai magana kenan a kan su yace ayyuhan nas yace ku mutane inna quraishin ko inna quraishan ahlu amanati yace quraishawa ɗan amana ne da karkace kuma ba san an wanka ba ko yanzu ya faɗi wannan ya hau ya motsa su su yi aiki su je gaban Allah su tsira a duniya ba zai ce Qurayshawa ɗan amana ne inna Qurayshan ahlu amanati Qurayshawa masu amana ne Qurayshawa ɗan amana ne man baga bihim man baga bihim duk wanda ya cutar da su duk wanda ya keta alfarmar su mun yi magana a baya akan albaghi ko shin mutuncin mutane a dukiya ko a cikin jini ko a cikin alfarma sai ta to duk wanda ya ci mutuncin Qurayshawa man bagha bihim qala zuhayr mai ruwa sai yake cewa azunnuhu qala al awasi amma mala da rubuta ruwa sun sai ce man bagha lahal awasi maimakon man bagha bihim wani ce al awasi wata ruwa sun sai ta ce a'a man bagha lahal awasi duk wanda ya cuda mata wata matsala suna da kyawun zumunta suna da mutunci suna da zaka ka ai rabu da su ai waɗannan matsalar su kaza ce to wanda ya jeho musu wata na kasa ya sa musu wata cutarwa quraishawa man baza laha al-awasir ya ce kabbahu Allahu li Allah ya kifa bi wuta akan hanci za a karaba ta Qurayshawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahlu amanati in amana ne suna da amana duk da ya ga musu su ji tsoron Allah sai sun ji tsoron Allah za su ce to duk wanda ya jefa musu wata nakasa ya ci mutuncin su ya ci zarafin su sai ce tabbahu Allah min khirayhi Allah ya kifa bi a wuta da fada da hanci shi ya kifa da hanci shi wata ruwar kuma ta ce kabbahu Allah fi jahannam Allah ya kifa bi a wutar jahannama ya kulu zalika talata marrati manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya faɗi wannan har sau uku duk wanda ya cutar da Qurayshawa duk wanda ya cutar da su duk wanda ya zefa musu kashi da naƙasa wanda babu ita cikin su Allah ya kifa shi cikin wuta Allah ya kifa shi cikin wuta din wannan shine inda zamu kwana da haka kenan idan kuna tare da mutane ɗan uwa ne ko dangi ne dukkanin su ɗan uwanka ne in ya mutu zamu tsaya alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya samu dace da karatun mu na gaba a wasan satin sai ya zama to akan ƴaƴa mata ne wanda suke aiwa ƴaƴa mata su rene su me matsayin su su ne zamu kuma da kansa mu kamar mun gama da babin su mun kai kenan wani ya rubuto takarda malam ni ce na yake zumunta tsakanina da ‘yar uwata saboda haddasa fitina da take tsakanina da mahaifiyata amma muna magana kuma idan abin murna ko jaji ya samu ina zuwa zumunta inda ina zuwa zumunta ta idan da ina ba rubuta ta wanda ma ta samu ce a tsakanin mu wala dai karshen ban gane ba dai abin da kake cewa da ta yake zumunta tsakanin ta da yar uwarta saboda tana haddasa su tana tsakanin ta da babar ta nake ji ko me magan wannan haddasa zumuntar amma idan an zo alheri ya samu tana zuwa idan abun jaje ya samu za ka je ta maka jaji e ya gabata ya zama to alakar kyakkyawa ce tsakanin ta da Allah madaukakin sarki dan uwa dan uwa ne a mai da sanye kalau kamar laifin dan uwa in ji bahaushe ko ko da akwai ɓaci rai ake kokari ana nasiha ana kokarin gyara ana kakuduwa da shi wannan shine yafi alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yafi kowa alkhairi cikin mutane shine wanda yake chaduwa a cikin mutane kuma yake hakuri a cikin wasu in za ka shigo cikin mutane za a ba ka mare in za a shigo za a musguna maka to ka shiga din a musguna ma ka yi hakuri a yi kokarin gyara ne ne fa alkhairi a ta kuɗi da ɗan uwa a ɓata ran a yi kokarin sulhu a gyara wani ne fa alkhairi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya sa mu dace na manta daya Allah ya kai mu rana ce